من الشيطان عند الرجيم من عبده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu kira gaba da karatunmu na babban littafi na babban malami Nabi Rahma na Dattor Muhammadu Sani Umar hafizahullahu ta'ala mana ya tsaya shafi na ɗari da hamsin littafin tashe ne ya ce haɗuwar muna kan yakin oda har yanzu haɗuwar runduna guda biyu wanti hamu safai da kuma rintaɗewa shine intiham ta kuɗewa na sauru guda biyu da aka zo mutum wato a gumurzu kawai a ta kuɗi malin ce in ta kan jama'a Allah ya ce yawan ta kan jama'a in ta kan jama'a ne wato wannan jama'un guda biyu sun haɗu fi kiffatai ne a ɓangarori guda biyu ko kuma a wani ma'auni guda biyu kiffa shi ne ma'auni a wasu ma'aunai guda biyu gaira mutu kafi a kai ne waɗanda ba wato ba ɗaya suke ba idan aka ce mukafa shi ne abin da mutum ya kira compatibility dacewa wato ba su dace da juna ba a ce wannan shekarar su biyar ne wayan nan masu biyar har akwai compatibility ko to amma anan ba mukafa'a zaka ji idan mutum ya zo in zaka yi aure sai a ce da kai ka nemo kofiyin ka wannan ba kofiyin ka bace wato ba makofin ka bace ka da ko ta tafi karfin ka to shine abin da za ku shi sai Allah ake cewa Allah yake cewa walam yakullahu kufuwan ahad Allah ba shi da kini shine wanda ke da Allah bai da shi to shine gaira mutakafi a kai wal mushrikuna aktharu adadan ka gani ba za ka taba haɗa su ba domin mushrikai su ne mafiya tsananin yawa sun fi yawa wajen adadi wa hujjatan da tanadi hujja shi ne tanadi da Allah ya ce wa aitu lahum masalatu min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah to saboda haka hujja tanadi kenan lakinnahum ahlu badil sai dai duk da haka su wayannan su ne ahlul badil wato ma abota bata sune ahalu baɗilin wa kufurin da kafir su wayannan mutane sune ahalu baɗilin wa kufurin wal muslimuna ahalu haqqin wa iman su ko musulmai sune ma abuta gaskiya da kuma imani wa shattan zaka ji laraba na cewa shattana baina tara wa surayya the difference is clear kenan shine shattan wato bambanci a fili yake bainal fariqai tsakanin fariqai shine wato bangarorin nan guda walaqad kanat ma'arikatan hakika wannan gumurzin ya kasance min azamil ma'ariki wato daga cikin mafiya girman gumurzu da aka yi na yakoki fayin fama wa shaddi hashirata kuma ya fi kowanne tsananin muni wajen bugawa abdal farikai ne fiha wannan bangarorin guda biyu sun bayyana fiha da suka bayyana basalatan azima batala shine wato bajinta shine zaka ji malamai suna cewa wani ya nuna batala a waje kaza wato ya nuna bajinta kwarewa to kowane bangare ya nuna kwarewarsa mai girma wa kadara kaza shine a rakaza cibiya marka cibiya kenan ko ko aka ce rakaza ya kafa wani abu ya yi bezin ko ya yi installing na wani abu to rakazar musulmi na hujumawa hakika wato musulmai sun kafa wato to kai kai hararan su karan fari shine awwal al'amri farkon al'amari farkon lamari musulmi sun kafa da kayani liskadi da wa'il mushriki dan siyata tutotin mushrikai alladina kanu yatawasawna ala himayati tutar da suka kasance suna yi wa wasiya suna yin wasiya ga junansu ala himayati abu ta kulawa da tutar an gane abin da nake nufi wajen kulawa da cutar har wasiya suke wa juna ba za ku ji abin zai kuma fitowa wai rauna su ko dawo awwala hazimatahum domin suna ganin idan tutar nan ta faɗi shine farkon faduwarsu farkon karewarsu wa kana abu banu abdiddar to ga sunan banu abdiddar sun kasance min quraishin daga quraishawa ya tawara suna suna gada suna yin gado na ne hamlahu wajen rike wannan abu wato tutar yakin sa har kosiya ake bari an an tashi kafin a kasu da tire da su ce to in za a wani yaki gidan zuwa da ne za su rike tuta in za a yaki har wasiya ake akan wannan tuta junan su suke bawa wasiya wa qad makkana Allahu al-muslimina sai Allah wa lokacin sarki ya tabbatar da ya tabbatar da musulmai ne katine hamalatan liwa wajen kake masu rukun tutocin gaba ɗaya da aka yi wato dominatin kan sai da musulmi suka kake su a yakin odu an ce wane da wane da wane su za su rike tuta kuma mun faɗa a baya cewa faɗuwar tuta shi ne karyewa su sai da duk wannan ke rike da tutar sai da musulmai suka kake su karan fari min bani abdijar daga kabilar banu abdijar sai ya ake gazuwa a wannan yakin wahidan ba'da wahidin ɗaya bayan ɗaya sai da suka kake su hatta hamalahu maulan har sai da wani bararren bawa ya ɗauki ta min mawali daga bayin da suka yanta kana ashadda minhum shi kuma shi ne wani tsanani da gare yana da ƙarfin gaske ba ku dina ma'au sai aka kaje shi aka kaje shi tare da sauran shi wannan bawa kuma hamalatu amratu bintu alqama al-harithiyya sai wata mata kun ga ba a taɓa mata amma saboda ƙarfin hali kamar yadda wata kila ma ne kawo nan gaba mu ma a bangaren musulmi akwai wacce ta ɗauki ta umara ko ummu umara wanda za ku irin bajinta ta sai kafin ma a kashe ta to saboda haka sai zamto ita wannan amratu din bintu alkama da harisiya ta ɗauka waqta talal fariqat sai bangarorin nan guda biyu suka yi yaki kitalan shadida yaki mai tsanani hatta ka taba Allah ta'ala nasrahu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam hatta Allah madaukakin sarki ya rubuta nasarata ga annabin su kira da abin da Allah suka fita gare shi wal mu'minina da mu'minai wa sadaqahum wa'adahu Allah ya gaskata musu alƙawarin da yi hatta kashe kuhum alil asta an gane ko wato har sai da wato suka fito suka fito fili alkashi shi ne fitowa fili a fito da alƙarara anil asta gaban rundunar wa nazalat bihim al-hazima sannan su wannan rundunar gaba ɗaya sai suka wato suka faɗi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa laqad sarakakum Allahu wa'adahu idh tahsunahum bi idni hakika Allah ya cika muku ya gaskata muku alƙawarin da yayi muku idh tahsunahum bi idni yayi da kuke muku dauki daidai da idnin Allah hatta idza fashiltu hatta da kuka kare ne ya janyo kalmar su wata na za ku fil amr kuka rika jayayya kan al'amarin abin da aka dora ku bi wa saitu sannan kuka saba wa annabi ali sallallahu alaihi wasallam ni ba ni ba arakum ma tushiku bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so ya Allah ya faɗi ne ni kun man yuridu duniya wa ni kun man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda suke neman duniya cikin ku akwai masu neman lahira kamar yadda muka faɗa a baya da muka zo zuhurin nifasi wal munafiki mun yi bayani cewa idan sahabbai suka yi laifi a aya alqur'ani ka faɗa sun yi laifin da ba masu mai bane amma idan Allah ya faɗa abubuwan da ya musu kai ba ka faɗa ka ce sun yi laifin amma ya yafe musu shi za tattauna da masu zagin sahabbai ka zo ka kare su ka ce je ka kare su kwata kwata ba su yi laifi wato a nan sai za ka samu su ta wanda ne idan mutum ya zo ya ce ma ai sahabbai sun yi kaza ka ce sun yi ta amma Allah ya yafe na ruwanka kawai ku tafi akan sun yi din sai ya gama faɗa ka sai ya sun yi amma waye ya faɗa sun yi sai ya faɗa da bakinsa Allah ne ya faɗa sai ka ce sai ka janyo ma gurin da Allah ya ce wala kada afa anku ko la kada afa Allahu anhu ka janyo ma irin wannan guraren sai ka ce kuma waye ya faɗi wannan in dai gaskiya yake nema sai kawai ku wuce in ko ba nan ba to ya tashi kawai to shi ne malam yake gaya mana anan yake cewa ai taqtulunahum bi sayf tahudunahum ai kuna karkace su da takobunan wa kanat ad-da'ira wan nasr hakika wato afkawar na gumurbin ya kasance wan nasr da kuma nasarar kanta awwalan nahar ita wannan da'irar an yi ta ne da nasarar an yi ne farkon yini lil muslimina ga musulmai alal mushrikin akan mushrikai farkon yini ana fara yakin sai zan to musulmai sun abba wa mushrikai wan hazama a'da'ullah sannan makiya Allah suka kare wa wallau mudbirina suka juya da gudu hatta ta hau ila lisanimu har sai da suka koma gurin matayensu kun ga an kora su kenan ko sun ji tsoro walakin walakin na nuzulan roma sai dai sakowar wannan maharban sun abdullahi bin jubair sakowar su daga kan da ta bai sako ba wayannan mutanen mutum hamsin da aka zona sakowar su daga kan wannan dutsen to shi ne minal jabali daga kan dutse ba ni na tana tsammanin annal harba intahat a hakika wannan yakin ya kare kana sababan shine dalili fi taghayyur wajhi al-ma'raka an gane ko wajen canja wato akalan yakin gaba ɗaya sai Allah ya canja shi shine dalili in aka tambaye ka me dalilin da ya janyo aka aka yi wasu sha'afu hamza shahada wannan shine dalili an ba su umarni sun kauce to saboda haka shine ma ne yake cewa fa wajada fursanul mushrikin Fursan su ne mahaya dawaki, shi ne mahaya dawakin mushrikai suka sami wato suka samu dama duk iyanatin Khalid bin Walid. Karkashin jagorancin Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba, suka samu tsohuratan, tsohura shi ne gefe, an gane ku? Suka samu wato wani tsohuratan Khaliya, Khalid shi ma gudun da ba komai. Suka samu wani gefe wanda yake wawa keke. na kusa kowanto a wannan sabon ba dawo dumin ha sai suka yi taro ta wannan gurin wa hadu bil muslimi ne suka kewaye su da ba shi kare sun wanda yake ya san ya ake yaki shi da ikrima ibnu abi jahl suna tan gebe da sun taho kamar yadda wasu malaman suna suka kawo sun ja kawo hari tawowa ko sai su mai da su sai da suka yaka wajen sau biyu ko uku inda kuka ga wayancan amma kuma da ganima ta zo kawai ta manta da ga wayancan ba abin da ake duk an kori wayan nan sun gudu su suna nan ba su tafi ba saboda ya san ya bai da gwan yaki ya san tactics da strategies na yaki bai ba su ba gurin ba suna ganin sun sako duk da cewa an kori wayan can sai suka hau an ka ce mai wannan kuma sai suka kewaye musulmi fakkala da al'amuru sai al'amari ya takuɗa ya canja akala wa kana al-mu'minuna qad tafarraqa aktsaru suka mu'mine da yawan su wasu ma sun gudu sun warwatse sun tafi ban kashe ku an gane ku wato suka daidaita wani ya nan wani ya hanyar madina wani ya hanyar kudu wani gabas wani arewa wa kana yawma bala'in wa tamhid wannan rana ce ta bala'i ta jarrabawa wa tamhidin da kuma wato rairaya akrama Allah ta'ala bihi man akrama bi shahada wannan ranar ne Allah ya girmama wanda ya girmama da shahada في سبيل تعنير دوكة أدينك وكان أمر الله قدرا مقدورا شوف الأمر هو بنجد يا كذا زي قدرني أو قدرا أي أنا يا قدر هكا في تاتو يوه وفي ذلك حكم أكتم وانا أقول لهم أنا أقول واتو هكمومي وأحكام لو كنت وكنت ودروس لكم درسي وعبر لأبا بلورا وبلاء لكم بلاء جربا وتمحيز دريريا ينكتي دريريا وقد جرت سنة الله تعالى حقيقة سنة الله ما في جنس الكتاب دانا في رسوله تكم من ذنين سواء تبعهم دما بينسو أن يدالوا ما غدا شيني عن نبي يجب أن حرق في ذلك قاولنا كلمة أن يدالوا ما غدا وللوكة في نترى ويدال عليهم أخرى واللوكة كما أي نترى عصر شيني الحرب في ذلك يوم لك ويوم عليك كيف حكى عياكي يجب liyamiza Allahu al-khabitha min al-tayyib dan Allah ya warairayi wato lafiyayyu daga cikin marasa lafiya thumma takunu al-aqibatu lil muttaqin sannan kyakkyawan karshe zama ga masu tsoron Allah malaki ak ina da muraja man huwa ra'sul munafiqin wane ne shugaban munafikai wa ma za fa'ala kuma me ya aikata li taslil muslimina dan wato karya gwiwa musulmai ya dawo da su baya shi Abdullahi bin Ubay bin Salul kenan da muka biya satin da ya gabata man alladhi kama bi muhawalati iqna'i al-munafiqin wane ne ya miki wajen kokarin wato gamsar da munafukai bitarki da mauludi an gane ku dan barin wannan wato a karan tsayin da suke na guduwa da suke inini da suke ya ko wanda ya tashi wani zabi ne na wanda ya tashi yanzu yana ta kiransu mahaifin jabir dan abdullahi abdullahi bin haram satin da ya wuce muka ba abdullahi bin haram ko wanda wato za mu ɗan wani abu naka a gaba to shi ne ya miƙe yana ta wannan ƙoƙarin yadda za a yi dawo kama adadin ruba mutum nawa ne na ji wani malami yana bayani sai ce mutum saba'in amma ya san abin da ya kira tuntuɓan harshe kama adadin roma su hamsin ne wa man huwa amiruhum kuma waye shugaban Abdullahi bin Jubair ko sannan ma da ma da ma mallaji fa ala huru ma tu ba da ru'yatihim hadimat al-mushriki me suka yi su wannan malakan bayan sun ga mushrikai sun kare wa kaifa kanat natija kuma ya sakamakon ya kasance na biyar ma iya durusul mustafa da ni kisatin ruma menene kai na wanda za a fahimta daga wannan kisata al-ruma maharba ما ليس استشهاد حمزة يوى سيدنا عمرو شهادة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يا عبد المطلب وتعالي كان سعادة الله وسيد الشهداء ما لدي رجال ونساء ولا رسول يأتي عسد الله وعسد رسوله ذاكر الله كما ذاكر من سنسى شيني حمزة كما سيد الشهداء شوغبان duk wanda sai shahada sai na hamza shine shugabansu هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم shi bakwa annabi ne wa kowa mina raza'a kuma ɗan uwansa ne wajen shayarwa babbansa ne kuma an shayar mace ɗaya ta shayar duk istuki da biya bin gazuwa ya yi shahada a wannan yakin wa kana faqaduhu musibatun azima rashin sa alfaqadu shine rashi rashin sayyidina hamda kuwa musiba ce babba على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده النبي عليه الصلاه والسلام kai ba ga shi ba wa anil muslimina ga musulmai ma gaba daya har mun musiba sai a gare mu eh fa kar kana sanadin qawiyya domin ya kasance wani wato madogara mai karfi lil islami ga musulunci wal muslimina ga musulmai ubliya fil jihadi bala'an hasana hatta rabi da wannan jihadin bala'i kyakkyawa وكانت له في غزوة بدر سولات ودولات ما تكرم تلعب في سنسان وانا نعجي كرا سولات ودولات شيني وفياكة تنسي آيات بدر في سيدنا حمزة ينا سولات ودولات kai hari da farmaki shine daulat zaka yi an ce wa daulatu kaza an karata da larabcin wani a yaki daulat shine kai hari daulat farmaki duk abu ɗaya ne kawai suka duk sai ka canza hausa amma duk kai hari yake ne yace afqadat al-mushrikina karita eh wato mushrikai sun kafira mushrikai sun rasa mutane masu yawa min sanani daga shugabannin su famtala'at qulubuhum kuma dalilin sai da Hamza dan shi yarka zubar da shi zaki kiran sa asadullah ne zakin Allah famtala'at qulubuhum sai zuciyar ta cika gaidan da fushi wa hanaka an shine a shaddu gaidan da matsanancin fushi halakan da gaizan duk wannan da ya fi girma wa halakan alayhi da wato matsanancin fushi a kansa radiyallahu ta'ala wa kanu la yathbituna amaru wa dai mutum sun kasance ba ta tabbata a gabansa an gane me ake so a faɗa a ku duk jarumtar mutum da zai tabbata a gaban sayyidina hamza in ya zo sai mutum ya gudu to shine la yathbituna amaru fadabbaru makidatan sai suka yi juya makilatan dan wata dabara da katilihi dan a kashe shi bilatan dan a yi makisan gilla fa akramahu Allah ta'ala bi shahada za mu je aka yi ma wannan dabara sai Allah ya girmama shi ta hanyar shahada wa tammahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya sanya masa suna sayyidu shuhada shugaban shahidai fatalahu wahshi wanda ya kashe shi ne wahshi gulamu zubairu bin mun'im shi kuma yaron zubairu dan mun'im ne zubairu dan mun'im ya musulunta amma kafin ya musulunta shi um, washi a kakashin zai yi je washi kwangila kashe hamza ya kai ya kai shi ne muka ce yana cikin mutanen da annabi alaihi salatu wassalam yace duk da ya musulunta annabi yace baya san haɗa ido da har ya mutu yace ban kare yadda na haɗa ido da annabi ba domin in ya gani ɓacin ransa na ɓaci dangane ya kashe bakwansa shi ne amma ya zo kashe musai da masu sallah shi ne ke to Allah kai mun canji yadda na kashe babban mazurin Allah yanzu na kashe babban makiyinsa Allah ka sa wannan ya zama rabin lantinan na wancan musai da masu sallah wanda ya da'awar annabta zamani annaba alaihi salatu wassalam to shine yake cewa wa ha huwa yarwi kissatahu ma da yake gashi da kansa wa shidin zai ba da labarin kissarsa akhrajal imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahih wa al-bukhari ya fitar da hadisi a sahiha ta ka an da bin amr bin umayya az-zamri kana yace kharajtu ma ubaydillah bin abi bin al-khiyar yace na fita tare da ubaydillah ibn ali ibn al-khiyar inda jiwa jabar ibn umayya yace falan ma kadimna hims yayin da muka je wani gari da ake kira Himsi kana ni Ubaydullah ibn Adi sai Ubaydullah ibn Adi yake da ni Allah ka fi wahshi shi kana da labarin wahshi kuwa ka san inda yake na alhu an katile Hamza dan mu je mu tambaya akan kisan Hamza yaye wannan kisan قلت نعم بنتي وليكم وكان وحشي يسكن حمصة يتعيش وحشينا ذراع حمص وسألنا عنه sai muka je muka tambaya a kansa da Allah ina kuka ga washi fakila lana sai aka ce da mu da suka je din din kira sai aka ce da su huwa za ka je din likasuri ga idan karkashin inuwar farfajiyar da ita na bai ka annahu hamidun malin sai ai mi'ahum min jilbin ga ita yadda ka san wata jaka ta ta fata ya tattare la ja'ara alai ba kai akan sa yuja'alu fi istamu yadda ka san jakar da wato babu babu gashi a kanta aka shafa mata man sharu aka shafa har aka kamar sai mutumin da ya kwarya molo ana ga kan sanye shafa mai yana wani kyalli ko suka hango shi har wani walwali yake saboda ba ta a gashi a tare da shi ya tattare kiwa ke din kana yace fajina hatta wa qafna alaihi bi yasin yace sai da muka ji har muka tsaya wato alaihi kusa da shi bi yasin wato kusa da mu kaɗan ya rage mu taɓa shi za mu gashi ya ce fa sallamna muna zuwa sai muka yi mai sallama farar da salam sai jiyo mana da sallama kala yake wa ubaidullahi mu'tazir shi kuma ubaidullahi wannan abokin tafiyar mu'tazirun bi imamati yayi amawali shine mu'tazir disguising kenan ko ya koya kansa bi imamati da rawaninsa gaba daya ba a ganin ko ina sai idan ma yara wahkiyun illa ainihi wa shi waya ganin komai a cikin wannan bawan Allah zai yi danta kawai wani zai lai da kafafuwansa kafa ne da ido kawai bai rufe ba amma ko ina ya shiga bultu fa qala ubaydullah sai ubaydullah yace ya wahshi ya kai washi a ta'rifu ni ka san ni kada yace fa nazara ilayhi sai washi ya kalle shi kun makala sannan yace la wallah ya la ban san ka ba illa anni sai dai ni a'lamu na san cewa anna adiya bin al-qiyam lalle Aliyu ɗin kiyar sai faɗi baban Ubaidullahi ɗin. Kun fahimta da kyau sai ce na san dai ku duba wata basira irin ta da bara ku ji ne. Na san dai Aliyu bin Khiyar ta gawaje mur'atan yuqalu laha na san Aliyu bin Khiyar ya auri wata mace wanda ake cewa da ita Ummu Qitali binti Abdul Aziz. Ummu Qitali sunanta bintu Abdul Aziz ya auri wannan baiwa Allah wa waladat lahu gulaman bi Makka ta haifa masa wani ɗa a Makka. fa kuntu astarbi'u lahu na kasance ina nemo masa ne shayarwa in ji waki yace ni ne nake nemo mai wacce za ta shayar da wannan yara shi ubaidullahi bai san shi bane sai ke cewa fa amalat fa am fa amantu zalika al-gulam ma ummihi yace na dauki wannan yaron wata rana shi da mahaifiyarsa fa nawaltuha iyahu an gane ko wato na miƙa wannan yaron ba battu zalika gulam na ɗauki wannan yaron ma ummi da ta mahaifiyarsa fa na waltu ha iyahu sai na miƙa ta wato iyahu zuwa gare shi shi wa mahaifin shi ibn qiyas yace ya zo ma uwar da ɗan ya miƙa wa mutum fa ka'anni nazartu ila qadamai sai ce daidai kai ka je ina kallon diga digan kafan ka eh sai ce kamar baka anni nazartu ila kadamai sai ce kamar na ga wato kawai yana so ya gaya masa cewa amma kafafuwan nan sun yi gaba da kafafuwan da zan ɗauki wannan yaron na miƙa sun fa yana yaro suka rabu amma wai ya gane kafa sai kawai da mahaifiyar Anas bin Nasir za mu karanta nan gaba da aka zo aka yi wa Anas bin Nasir gudun kuɗi da ta zo kawai ɗan yatsan su ta kalla ta ce wallahi wannan Anas dan ba wanda ya gane ta ce wannan ɗana ne wane mutum saboda haka kala baka shaba ubaidillahi an waje yana jin an an yi walƙiya an gaishi sai sirri wannan amawa ne sun magana ta ne sai ala ta kubiru na bi katili hamza tun da ka gane in duba ka ba mu labarin ya ka kashe hamza ba kada na amince zan ba ku labari inna hamzata katala tu'aima ibn ali bin al-khiyar ibadin yace ka gani cewa shi hamza shi ya kashe tu'aima dan ali dan khiyar ibadin a yakin badar kaga dan uwan wancan din kenan ko dan gidan aliyu din ibn qiyas yace ji ya kaje yace fa qala li maulaya sai uban gidana wanda yake da ni yace da ni zubairu bin mu'in yace da ni in ka tanta hamza idan ka kaje hamza bi ammi a maimakon babba na ne kake ba an ta hauru to ka zama ka shine yancin sa qala yace fa lamma an kharaja an-nas qama ilayhi an gane ko yayin da mutane suka fito wani guri da ake kiran sa amu ainihin ma ne ce wa ainihin jabalin bi hiyali uhud yace wasu duwatsu ne an gane ko waɗanda suke daura da uhudu sun rabu gida biyu a gefen uhudu suna da wata hanya kwari shine ake kiran su amu ainihin kamar misali wato kaman makidanu guda biyu saboda kusan girman su ɗaya kuma sun ba da hanya to sai yake cewa to baina huwa baina huwa da tsakanin wannan dutsen da wannan akwai kwari yace kharatu ma annasi ila alqital wa shi yace na fita tare da mutane dan yin yaki falamma an tsakul alqital yace ta gaba sau dan yin yaki kharata tiba sai wanda ake kira tiba wanda sunansa ibnu abdul uzza al-khuzai ga shi nan malam ya faɗa a kasa sai gudu shi kuma jami'i ne gwarzo ne a bangaren kafirai fakali yana fitowa za a single convert da yake hannun mubarisi akwai wanda ya zai fito mai gaba da gaba ni da shi kali sai yake fasar da ilai hamza hamza na jin haka sai fito ibn abdul muttalib na abdul muttalib fa kali tibahu sai tibahu yace ya ibn ummi al mali muqaddiati fa kala ya tiba sai hamza yace ya kai tiba ya ibn ummi al mali ya kai dan ummu al mali muqaddiati al wudu mai yi wa mutane kaciya domin uwar wannan sibawu din kaciya take ngozo mace sai hamdu ya kira shi da cewa ya kai dan me yi wa mutane kaciya hamdu ya gaya bar haka eh mukaddi atul guduri shine can ma da yaji amma abin da ake nika shi ne da anna ummuhu kanat tahqilu nisaa fi makka ita take wa mata kaciya a makka wal arab takunu zalika fi ma'rud ad-dami wa shatmi laraba suna gaya mutum akan ana zargin mutum ko an ana zuwa zage ka sai a ce dan dan bai yi wa mutane kaciya dan bai yi wa mata kaciya haka suke gaya musu in ana so a gaya mutum magana to sai da hamza ya gaya mar wannan kalmar ni dan ya kusata kar ma wani abu ya sa ya juya ba ke yato kano ba ke yi da shi atuhadullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam in kana jayayya kana mutu ne da al'amarin Allah da manzansa قال قال يجي ثم شد عليه sannan sai afka mai a kana ka amsin zahiri wannan kadiba larabi ya faɗa haka ka amsin zahiri kinaya ce da take nuna cewa wato sai mata kwaf ɗaya shine ka amsin zahiri kamar jiyan matafiyi kenan wanda ya tafi kamar jiyan wanda ya tafi kawai abin nufi sai ma kwaf ɗaya in ka ce mai wannan ya maki kala yace wa kamantu li hamza ta ta sakrati ni kuma sai na kuya kamantu sai na kuya wa hamza wato ta ta sakrati karkashin wani kamfa wani dutse sakra shi ne kamfa katon dutse kwali da dutse na wuta wannan ma da namin ni yayin da hamza ya zo kusa da ni ramai tuwo bi harbaki yake sai na tiro tiro wani maki na kibiya ta sai na harba ma shi in ji washi yake ba zawa fi sunnati sunna bisa'il musallata yace dinan har ba man a sunna dinsa to gashi zai fassara wayya ma bai na surati wal ala shine tsakanin cibiya da mara a wannan gurin ya harba masa hasbunallahu wa ni'mal wakil hatta kharajat min baini wa rikai har sai da ya fito ta mazaunan sa duwawun sa shine za ku gana cewa a zaman da ake yi akwai tawarru ko daga alwarik din ne shine mazauna an gane akwai iftirash akwai iqa'i misali to shine wannan tawarru za a yi zama akan mazauna kenan sani ke fakana za ka ahada bi wannan shine alƙawarin da aka yi da shi لقد كان حمزه رضي الله تعالى عنه رجلا سيدنا حمزه Allah ya kara wata da ya kasance mutum ne da yu'aqi bi alati rijal da ake kwatanta shi da mazaje dubu jarumai mazaje dubu ake kwatanta shi da su ya haba hul mushrikuna eh mushrikai yana yawan mushrikai karisma din da na fitowa yana musu kwandini haibatan azima kwandini babba wa tilka haibatul iman amma ba ku sani kwandinin na imani ne الصادق بالله عز وجل wanda yake gaskatawa ga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa qad nafaqa fihi al-mushrikuna haqiqa wato mushrikai sun zartar a kansa tilka al-mu'amara ne mu'amara a cikin larabci haka ji suna faɗa al-mu'amara shine conspiracy haɗin baki shine mu'amara kaji za ka je mutane suna cewa duk mu'amara zuwa inda rasu to abin da ake nufi haɗin baki ke to tilkal mu'amalar da ni a wani haɗin baki mai muni lissiyani idan a yau sai na wanda kisan gilla su sai rasa yadda za su da shi sai suka yi haɗin baki mai munin gaske don a yi wa kisan gilla li'adidi mu abuwa da haƙi don gaza wasu wajen fuskantarsa ba za su iya ba wa ilmi bi shaja'ati da kuma sanin su cewa gwarzo ne wa budulati da sadaukantakarsa budula da shaja'a duk ana nufin gwarzo ثم عثرت عليه هند بنت عتبة sannan yake binta wata ba sai ta yi mata addini ba bakarat baɗinau tana zuwa da fitar hankali sai ta farka cikinsa wala tattabi da ta tauna hantarsa liyabar raka samu ha saboda ta kubutar da rantsuwarta an ya kashe ya kashe mata mutane da yawa ya kashe mahaifinta ya kashe kanin mahaifinta ya kashe ɗanta ya kashe zai je kashe wata mutum kudu hamza a yakin badar to shi ta tilaya lokacin bata musulunta ba sai wallahi ku ta dogon ta sai ta yi rawa sai juyi a kansa sai an yi kaza shine wani shashashin malami za ka je na faɗa da yana kamo shi yana cewa indu mayya ta musulunta ba amma wani malami yana nan a garin nan yanzu ya samu aure a garin sai zaki yake sai to za ka je na cewa an faɗa hindu mayya an sa da rasa yanzu yara ƙananan raka suna faɗa suna zagin mu'awi idan na mu'awi a shar shi kaza ba sun ce al-islamu ya dibbo ma kabula ruwa gaba ɗaya wannan abin da suka yi Allah ya yafe musu amma Allah ya yafe musu kuma wannan ta'addanci ne da rashin sanin ya kamata to saboda haka to shine ma da yake cewa wala ta tattaunawa kiwin kenan ta tattauna hantarsa liyabar kasamuha dan rantsuwarta ta ko da rantsuwarta kamar za a kamar yadda tariya wa masala bil mushrikun sannan mushrikai wato suka yi man mutula shine masala suka yi gudun tsara shi a sunan da aka yi wa ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam ya zo ya ganshi fa shukka alaihi ma ra'ahu wa alamahu fa shakka alaihi yana gani sai abin yayi wa annabi tsanani mara abin da ya gani wa alamu kuma abin da ya wa annabi na saki ai akwai wata gaba da malam bai kawo wanda annabi yake cewa da gemu ma duk wanda muka kan sai mun gudun sarai sai Allah ya saukar da aya yana yi wa annabi kashe ni cewa kar a yi haka saboda haka ya hayyuwa kai sannan yake cewa ba dan kar safiya mahaifiyar hamza ta zo ta ga irin halin da yake ciki ba da mun kyale shi wato tsuntsaye zo su cinye namansa dan Allah ya tashi ya tashi hamza wato a kundin tsuntsaye ranar alkiyama wato yadda abun Allah zai ko zai zai dau mataki mai tsananin gaske akan wanda suke wa hamza haka yace ba dan kar ka ji ciwo ita mahaifiyarsa yace na kyale shi zamu yi a haka saboda yayyan zadda ta shi suka yi ya hayyu ya hayyu walakin Allah ta'ala akramahu bi shahada sai dai Allah ya girmama shi da yin shahada fi sabili ta hanyarsa wa sadaqat fihi ru'ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma hakan ya gaskata mafarkin annabi alaihi salatu wasalam kabulan gazuwa wanda ya tun kafin yakin shi na ra'a yayin da ya gani annabi saifahu annabi saifihi a cikin takobinsa sulmatan wani jakushewa ko rami na jiya wannan a satin da ya gabata sulma hadisi ne ya ga wani sulma shine wani gidi rami ko kuma jakushewa abin da ya gani kenan fata wala bi rajulin sai ya fassara hakan da wato annabi alaihi salatu wasalam da yi wannan mafarkin sai ya fassara da cewa rajulun yusabu min ahli bait cewa wani za a kashe a cikin ahlin wato ahlin bait tun kafin a yakin ba radiyallahu ta'ala an hamza asadillah Allah ya kare ta da sayyidina hamza wato wanda yake zakin Allah wa sayyidu shuhada kuma shugaban wato shahidai wa ali sahabati ajma'in da kuma sahabbai gaba ɗayan su za mu iya ci gaba yana da yawa ko ina da yawa sai a wannan wai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ghazwa tare da annabi kuma a wannan yakin to anan ne za ku ji raunin lukan da aka yi wa annabi da kuma irin mutanen da suka yi masa rasulullahi ina ga na dan zo fara da ruwa ta wani nan kundila wani bawan Allah ya tsare ni muka dan tsaya amma Allah ya ta tafi ne zuwa da an yi sallah da fara don barkata mu hawa da tsakiya abubuwan da muka faɗa daidai Allah da wani ladansa wannan ko kuskure Allah ya yake mana muna da kuma mun gidi da sunan da kyawawa da kuma sai mu fuka Allah ya dauki cikin sarki ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya dauki cikin sarki ka ba mu shugabanni na gari yawon gidi don sunan da kyawawa da kuma sai mu fuka Allah ka biya kowa bukatun sana a kai waɗanda suka yi jarabawa a makarantu Allah ka ba su sana'a masu neman aiki da wato sana'a Allah ka ba su لما أريد أن تسأل وأن يتلف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متوسلا علينا فاحتجنا على كل العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين